to Hausa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهضي ولتعتقي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala da ya sake gama mu a wannan halka ta mu mai albarka a wannan yammaci na talata 25 ga watan Ramadan hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ishirin da shida ga watan April miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wadda insha Allah za mu ci gaba da karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma wadda muke cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamar yadda aka ji aka karanta mana cewa ubangiji yana cewa man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wai shin wane ne zai ba wa Allah ramshe ramshen kuma mai kyau fa yudha'ifuhu in Allah ya tashi sai ya ninninka masa adha'afan kathira ninkin ko ba kaɗan ba mai yawa in ya tashi bai da masa wannan bashi din Allahu ya qabidu shi Allah haka yake dama shine mai damke arziki ya hana wani wa ya basuto shine kuma mai shimfiɗa arziki ya shimfiɗa wa wasu wanda ya ga dama wa ilaihi turja'un da ku da dukiyar taku gaba ɗaya zuwa ga Allah za ku koma wannan aya dama kusan ƙa'idan Qur'ani ne al'adar Qur'ani ce duk inda aka yi maganar yaƙi za ka yi ji an kawo maganar ciyarwa saboda ba sa rabuwa ubangiji yana cewa kullum zaka ji yana cewa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum rika wato jihadi dan ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinku da rayukanku dukiyoyi mu cire a aljifayenmu mu bada rawuka kuma mu ba da kayin nan mu ce mun yadda a tsinke shi saboda mun san abu a je wurin yaƙi a kafsa nan biyu ba sa raguwa in ba manta ba karatunmu inda muka tsaya maganan jihadi ne a nan muka tsaya saboda haka bayan ubangiji ya ce wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna allaha sami'un alim sai ya kawo wannan din kuma maza maza man zallazi yuqridu allaha qardan hasana waye zai ba wa Allah bashi bashi kuma mai kyau abin mamaki yahudawa da yake dama suna da yawan izgilanci wa ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da aka kawo sai sun samu wani abin da za su izgilanci da shi lokacin da Allah ya ce man zalla zai yuridu Allah qarban hasana fa yudha'ifuhu lahu adhafan kathira magana biyu suka yi magana biyu suka yi suka ce to yau kuma Allah Muhammadu talaucewa yayi har neman bashi yake yi ɗaya kenan na biyu suka ce a'a ba wai Muhammadu ba kai kake ce mana Allahnka ya hana ba da riba ba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba bayan ka tabbatar da wannan sannan ka zo ka nuna mana Allah ma yana karɓar riba yana yana ba da riba a ba shi dan kaɗan ya ƙara ne da mai yawa to jafa'i biyu wa janabin Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi Allah ya ce ina jin ina jin laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ce laqad wallahi tallahi na rantse da zati na ina gaya muku laqad sami Allahu Allah ya ji kaga lamul kasami qad na ta'kidi kenan laqad wallahi tabbas Allah ya ji qaulal ladina qalu inna Allah faqir zancen wa'annan da suke cewa Allah wai shi yanzu talaka ne ya koma neman bashi ya talauce wa nahnu agniya suna cewa wai su ne mawadata Allah ya ce sanaktu ma qalu da sannu zan rubuta abin da suke faɗi Harshe ka san ayatun inda zai wa naqulu zuqu azabal harim shi ne karshen za mu ce ku ɗanɗani azabar wuta ta irin wannan bugunyar magana da kuke gaya Allah subhanahu wata'ala saboda haka dai wannan abu ne da suka gada to abinda duka dai mulamu shehu ibrahim kaulaha jalanu zai mana bayanin me yasa ma aka aka kira abun da bashi akwai dalilai da suka sa hakan kuma don mu tabbatar maka da jigajiginka abin da yasa Allah ya kira abun da bashi za ka bada ne kana jira a mayar ma yanzu Allah wake da inda zai ajiye abin da Allah zai mayar a nan gidan duniya ina kake ka tanada inda za ta ajiye abu ka san yawansa ajiye ma aka yi kamar bashin ne ana jira kaje da ana gaggawa a roƙi mutuwa in kana da yaƙinin aljanna za ka tafi wallahi da ka yi karo ko duk sakon saboda wahala ne duniyar nan malam sai ka yi noma sai ka yi nema kafin ka sa a bakin salati aljanna haka ka gaya ma wala kun fiya ma tashtahi anfusukum wala kun fiha mataddahu kai ibadar ma a nan gidan duniya kawai ake yi da ka mutu ta tsaya ba wani sallah da zaka je kai a lahira bille zakka bille azum bille hajji ba wani abin da ya rage ana mutuwa kamar yadda wani babban attajiri mai mulki irin na siyasa wanda ya mulki kasar nan wani dan zaure ya same shi wai baba da Allah ina roƙo ka bani jari in fara zan fara oda na motoci daga waje in bude haraka na abin nan ya ce zauna nan yaro kashewa ka zo ba nema ba an riga an tara ma ba ka da bukatan wannan kashewa ka zo yi duniya kai ba nema ba malam da Allah kai kuma da gaske ne da gaske ne man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai ba wa Allah ranshe ranshen kuma mai kyau man dalla bi quribullah qaradan ai bi bi infaqi malihi fi sabilillah bashin da zai ba wa Allah ta hanyar ciyar da dukiyansa saboda ɗaukaka kalmar Allah qaradan bashin kuma mai kyau hasanan kenan bi an yunfiqahu lillahi azza wa jalla to kaga wannan shine babban abun nema ga mai ciyarwa Shehu Ibrahim ya ce bi an yin fikon ana neman sa da ya siyar da dukiyan nan lillahi ga Allah azza wa jal mai girma da buwaya an zibi kalbi da daɗin zuciya ka ba da abin don Allah kar ya shiga kuma ka bayar da daɗin zuciya kar ka bayar kana turmuɗe da fiska saboda wai kawai an matsa ma ka bayar an ɗibe kalbin sannan kuma ka bayar khalisan lillahi domin abu biyu yana ɓata sadaka ko ka bayar ko ka bayar abu biyu in dai suka faru ta ɓaci kallabi yin fiƙo malahu ri'a nasi ana ji Allah ya ce kar ku yadda ya ku mu'mine ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani la tubtilu sadaqatikum kar ku yadda ku ɓata sadakan ku bayan kun bada ta bil manni ta hanyar gorantawa wadda kuke bada ta gare shi wal adha da kuma cutarwa. In ka bada ta, gori ya bi baya, cutarwa ya bi baya, ka ɓata. Yaya gori? Kana ba mutum yana zuwa kana ba shi yana zuwa kana ba shi wata rana wani abu ya faru sai ka tabawa ne. Yanzu ni in za ka yi wa kaza? Wane har ka manta? Yanzu wane rana ɗaya kawai in ka zo ban baka baka me ya kake ji? ni din za ka yi wa kaza ana iya yin gori physically ka dubi mutum ka masa gori ana iya badawa a yi mara gori bai masani ba shi ne riyan a jiyara har yamu muke ba shi riga a nisawa a yi yan kwanukan makaranta in suka in suka takwan shonki kwanon gauri ma kusa shanki har wa muwarta nan yake zuwa mu bashi kaza mu bashi kaza bai sani ba ma kai gori ta hanyar riya ka bata haka kuma wal aze cutarwa cutarwa shine don kana ba mutum kana gadara wai kai mai bashi ne wani abu ya haɗa ku kai ta kallata masa kana cutar da shi saboda ka san bai sai magana ba gobe ma zai zo wurinka ne ma kai kamar wulaƙanci kana cutar da shi saboda bai isa ya tanka ba saboda yana yana zuwa ya karba a wurin ka sadaka ko wani abu makamancin wannan wa'annan suna bata sadaka mutane su kiyaye kansu su rufa kansu kuma asiri a wurin kula da wannan abu guda biyu kar su yadda su yi su yi gori ko kuma cutarwa manzo fa yudha'ifuhu qardan hasanan din nan in ya bada shi fa yudha'ifuhu Allah zai ninninka masa fa yudha'ifuhu qira'ahu kuma abun mamaki sab'iyyai ba ma ba ma qira'atul ashir ba sab'iyyai cikin bakwai din nan sun rabu gida hudu akwai qira'ar fa yudha'ifuhu ta mu kenan da wasu mu akwai qira'ar fa yudha'ifahu akwai qira'ar fa yudha'ifuhu akwai kira'ar fayu za'ifahu dukkan su sabi'iyai ne ka karanta da sallah ka karanta da ibada amma yawanci biyun nan kawai aka sani fayu za'ifuhu fayu za'ifahu ko ina ji yawanci haka ne so wannan fayu za'ifuhun naka wanda kake karantawa nafi'u ne da abu amrin da kuma hamza da kisa'i su suka karanta da haka su suka fi yawa mana masu kira'ar baif hudin nan nafi'u da shi da abu amrin da hamza da kisa'i su suka karanta haka waccar kuma asim shi ya karanta kai ba'ifahu sannan akwai kuma ibn kathirin shine mai fayuza mai da shadda shi kuma ya karanta da shadda haka dai zaifuhu za a ninninka masa a ba'afan wato ninke-ninke kafiratan masu yawa min ashiratin ila attara min tabi bi'a malamu shi ibrahim ya ce za a ninka masa daga goma ha zuwa sama da ɗari bakwai ba ya tsaya ya zana ma ba in ka san gurin za ka zano wa kanka daga goma yake zuwa sama da ɗari bakwai ma'ana ma'ana ya faɗi ɗari bakwai ɗin ya faɗi abin da yake gaba da ɗari bakwai ɗin ka ji malamai eh goman ka ai ka sani eh ga yanan qur'ani yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya bada daya lillahi saboda Allah to Allah ya tashi mayar mar goma ne amma wurin mayarwan gwargwadon imaninka da tsoron Allahnka da kuma yi don Allahnka haka ninkin zai zama Allah ya sa da yan fahimce ni gwargwadon imaninka tsoron Allahnka yi don Allahnka haka ninkin zai baya gwargwadon yawan abin da ka bayar bane Allah ba haka yake lissafin bayar mayar wa mutum ba ba yawan ba annabi Muhammad ya ce da yawa dirhami ɗaya ya fi dirhami ɗari a wurin Allah ladan wannan ya ba da dirhami ɗaya a ba shi ladan da ya fi wani kuma wanda ya ba da dirhami ɗari. An fahimci bayani? Ta yaya? Wannan da ya ba da dirhami ɗaya sai aka duba mallakansa dirhami goma ne. An fahimce ni? Wannan yana da biliyon dubu, triliyon ɗaya kenan ko? Biliyon dubu. sai ya bada dirhami dirhami ɗari ka haɗa shi da wannan mai dirhami ɗa mai one over ten ɗin mallakarsa ne gaba ɗa wannan kuma one over nawa ya bayar sai Allah don misali sai an zauna kafin a gano ba adadin a yadda an katanta na abu to gurgudun nauyin wato imaninka gurgudun abin da zaka samu wurin ninninkawa shi yasa shi yace daga goma ne ninke ka bada daya ba a bada kasa da goma kafa yadda gwamnatin Allah take yadda kaga gwamnatin duniya take nan kwaikwayon na Allah take level level ake biya in ka an ƙara ma level to sai a ƙara ma kuɗi amma gwamnatin Allah ba ta da rinto ita ba irin gwamnatin duniya ba ne a ƙara ma level by implementation mu dinnan muna ciki a wannan zafin wai aka yi mana wani wai an ƙara mana level nan an nuna iyalai mana sai sun gani wai har wani suna ta kira wurin aiki aka zo aka biya kuma babu shi ko fifty bai gano ba ka ganin to kenan da yaudara to Allah baya haka in ya ɗaga darajanka to with immediate effect za a fara kawai za a biya instantly in dai darajanka ya ɗagu to an biya an gama to daga goma in Allah ya ɗaga darajarka in ka samu promotion a halara to ya koma biyan ka ɗari bakwai na zallazina yau kuna za mu zo karanta shi wataƙila wa zallazina yau kuna mawaran fi sabilillah kamar sale za mu yi bayani kuma shehu ya yi bayani kuma ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma fa in ka darajar ka ta ƙaru sai a koma miliyon إن المؤمن لا يعمل بعمل فيوفى بها ألفي ألف حسنة أنا بيت مؤمن زي daga 700 din nan kaga darajar ta sai miliyon biyu mumini zai aiki kwara ɗaya in Allah ta biyan sa sai ya biya shi da alfai alfi hasana miliyon biyu don wani ya taɓa a sabai yana cewa ya ji an ce in an in kai ɗaya in Allah ya ɗaga darajar ka za a biya ka miliyon alf alf miliyon guda sai abu wurin ya ce annabi alfai alf ya ce miliyon biyu za a biya ka الماتي فلما قالها صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما haka Allah yake ko daga nan kuma sai abin da shi ya kawo nan ma za a rika tultulawa ne nan kuma daga ka kai miliyon biyun nan to in za a ƙara ma promotion to nan ba an daina lissafi daga ranar tultulawa kawai za a yi don ba za ka kai wannan mukamin ba sai an girgiza an ji ka zanzan tukunna kafin ka hau wancan level din a taba ka sanan a kaɗo ka sanan a ji ba ka yi wa Allah raki ka ga mutum yadda yake da an dan damƙe kaɗan an hana shi na kwana kaɗan an yi shekara ana bashi ya ɗauka dabarar sai ke bashi da Allah ya ɗan damƙe na ɗan kwanaki kaɗan sai ya ɗauka Allah ya tsane shi har ya koma gaya wa Allah maganganu bai san ni ban san me ne wa Allah ba ha dama sai in kai wa Allah wani abu ne zai hana ka kuɗi ko kuma ya kai wa Allah wani abu da ya burge shi zai baka kuɗi da ya hana wa'inda ba musulmai ba mana akwai wanda bai yadda akwai Allah ba ma bai da ma addini kuma Allah ya bashi kuɗi fiye da kai ma to ai baya determining samun kuɗi ba shine samun yardan Allah ba baya determining cewa kai ne na Allah a'a wadda wadda yaya me kai yaya kai da abin da Allah ya baka shine zai determining kai na Allah ne ko ba na Allah ba ila akthara min 700 za a ninka ma zuwa sama da 700 kama sayati kamar yadda zai zo nan gaba Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala min kamali fadlihi yana daga kamala cikan falala ta Ubangiji wa kina'ihi da kuma kulawarsa bil miskini da almajiri irin yadda Allah yake da cikar kamala da kuma kulawa da almajiri kamar sadakata liwajhi Allah tabaraka wa ta'ala arban saboda haka ne ya kira sadaka da aka yi don Allah da sunan bashi ka ba wa Allah bashi ne wai saboda yadda yake son sha'anin almajiri da ake ɗauka a bashi din kana ba wa almajiri Allah ce to ka ba ni bashi ka jira zan ka jira ka ga biyan da zan ba wannan soyayya da kuma girmama lamarin almajiri wanda yake na kasullahi ne shi raƙumin Allah ne walima sammaha qarda wai shi menene yasa ne Allah ya kira wannan sadakan da cewa bashi to shi zai fassara mana radiyallahu anhu yace li anna al-insana idza talaba minka malan domin dan adam idan ya nemi dukiya a wurinka wa qala afini aw habli sai ce bani ko sammini da Allah wanda ya faɗi haka kan ai la tantazir minhu an yarudda ilayka shay'an in ka bashin baka jira ya dawo ma da wani abu ai wanda yake da Allah wane tsammini kaza ko kuma bani kaza wanda ya faɗi wannan kalmar yana jiran a dawo mar da wani abu baya jira haka ne wa in qala laka aqribi aqribni in yake ban bashi ba yana jira kowa ya jira haka ne tantaziru annahu yaruddu laka ma aka za ka yi zaman jiran cewa zai maido maka abin nan da ya karba falihada saboda haka ne ta haƙaƙul abdu bawa zai sakantance tabbatar annallaha yurji ilaihi jaza'a sadaqati shi yasa zai sakantance Allah zai dawo masa sakamakon sadakarsa tunda Allah ya ce bashi ka bani bashi to Allah ya faɗi haka ne don bawa ya sakankance tunda Allah ya kira abun kardan to ashe za a dawo mar da Allah an fahimci magana inda Allah ya ce zan waye zai bani kawai bai ce bai ce bashi ba yadda zaka zo ka ce wani bani ka zamana da Allah wani da Allah san min ka zamana ka san bara baka jira a baka amma da Allah ya ce wa zai bani bashi ka san tabbas zai biya kenan bashi yake wato an yi haka don a karfafe mu mu rika badawa saboda mu ne za mu tsira ba wani ba lamma sammahu kardan wato bawa zai sakankance Allah zai mayar masa da shi yayin da Allah ya kira abin da sadaka in kai da bashi ko kuma limasan mahu karban saboda dalilin Allah da ya kira abun a matsayin bashi to dole zai tsammanin za a dawo mar da wallahu min kamali ra'afati bil miskin Allah saboda cikar tausasawansa ga miskinai almajirai anzala nafsahu ma'allal miskin Allah sai ya saukar da ya ajiye kansa a matsayin shi ma miskini miskini shi yake sai a bashi bashi yayi saboda yadda Allah yake tausasa wa miskinai sai ya ajiye kansa a matsayin kamar shi ne ala'abawa ɗin da Allah mutane in dai muna da hankali muna kuma bibiyan maganganu na Allah tabarak wa ta'ala muka kuma haɗa da maganganun mutanen duniya maƙiya Allah wanda suke cewa ba a hana almajirai ba a hana almajirai ba a kore su kowa ko ba gidansu don Allah shin a antum a alamu amillah wai Allah ne ke tambaya ku ne kuka fi sani ko Allah an yi bara gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba malam kai an yi bara mai bara ya bara ma a bashi abinci an jima kaɗan a sake ji yayi annabi ta ƙara mar kila bai ishe shi bane ya sake yi annabi ya ce to wannan fa kila kuɗi yake so ba ba abin da muke bashi ba kai kuma ka ce a hana bara akwai gidan da ya kai gidan manzon Allah to an yi bara a gidan sawa gidanka katon gate din sawa katanganka shopping ka nemo yan sanda da bindigogi a je sa katon kare yana gurnani a kofar gidan me zai hada almajiri dama da irin gidanka wanda yake da wannan irin tsaro na kar a shiga gidan ba abin da zai kawo almajiri gidanka dama dama sai mutum ya ci ya cika tumbinsa ne ai zai ce a hana bara wallahi in ya nemi abinci bai samu ba cikin sai ji tana kululululu tana neman abinci in ya ji almajiri yana allaji wayi zai ce ku bashi ku bashi yana jin abin da nake ji ne duk wahalar nan da muke sha na azumi wai ana ɗanɗana mana ne don mu ji zafin yunwa bayan azumin mu da taimakawa wanda ba su da shi amma a hana bara an hana baran almajiri na ji amma ga ƙatti wanda za su shiga motar kungiya su je office office ministry ministry suna bara wurin permanent secretaries directors yan majalisu commissioners da sauransu su baran su halal ne da yake su suna da zakin baki an taba su za su wanke ka almajiri ko bai da gata sai Allah wallahi an yi bara a gidan manzo Allah ka ji da yadda na gaya ma hadisi ne ayi a sake yi annabi kai wata rana sayyidina rasulullahi yana zaune a gida sai ga hadiya daga sayyidina usman dan affan shi kuma kasuwa ne ga wani dibino mai kyan gaske masu kyau dibino ce kai dibino nan na datar da su sayyidina rasulullahi ya ci su sai cinikin su da mai su yace nawa ne ya biya ya tazo ya zo da kansa radiyallahu anhu yayi sallama da manzon Allah ya yi handilin wa manzon Allah ya juya yana kofar gida kan ya tafi kawai sai almajiri ya zo allazi wa allazi wa irin yadda suke yi nan anan kaza kowa inne gari da yadda suke wani allaro ko kaza ne allaro ne sunan Allah ne azzaru ne azzaru ne Allah shi ne bai daura cutarwa ya cutu ne yana jin yunwa ku taimake shi ku ba shi sai rika kiran sunan Allah wanda ke ɗora abu wai ku gane sai ku bashi yana tare da cutarwa ba in yunwa a yunwa akwai cutar da yunwa shi yasa shi kira daru dama abdaru annafi huwa Allah in ka bashi to annafi ya yi aiki kenan Allah ya amfanar da abin da Allah ya bani sai almajiri ya bara manzo Allah kaf dibi nan sai ya dauka ba almajiri bai dauko da ba almajiri ya karbi dibine yana murmushi ya fita yana fita sai sai da Usman ya gaishe ya ce kai almajiri do za ka sayar min da dibinon ne ce eh nawa ka sayar suka yi ciniki ya ce nawa kudin su ya yi musu kudi sai na Usman ya biya sai sake koma ya ce ya sula kai nake so ka ce ya biya almajiri shi kenan sai fita almajiri sai dawo ya sake allaro ma ke sake ba shi ya sake fita ya fi ta hesa su sayi su ma bai ce nawa ne sai min da su dai annabin da zai ci su Allah ya sai ya sake ya sake saya ya sake mero annabi annabi ya murje karba almajiri he ya sake shigo ya ce allaro sai sai da rasulullah ya tsokare shi ya ce a tajirun amsa irin ni kam ɗan kasuwa na samu ne ko kuma mai bara basirun bisirin ganji kamla kiyaye ya gano abin da ya yi a wajen sayarwa ya yi baya wajen ba ya gani sai ce a tajirun amsa ilu ni kan bakon na wannan kam dan kasuwa ne ko kuma mai bara ne sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ka zo ka ce wai bara ba addini ba wallahi na ga wani fa wai minista ne amma malami ne wai ya ja kira shi wata lecture a Kano wai yana cewa bara ba musulunci ba ne eh baran ƙato mai jin ƙarfi in ya kora zai kama in an kore shi zai tsere wanda ba da wata larura ya je yana bin ofisoshi yana bara wannan haramun ne da nafsin hadisi annabi yace zai tashi gobe kiyama mai mai mai wato da na naman kuma tun sannan babu ran kwal haka zai tashi asusuwa kawai amma almajiri wanda Allah yake fada yana cewa amma sa'ila talatan har mai bara ko tsawa na hana masa ko tsawa na hana masa ya zo ya yi bara misali bayan wani ya yi wani ma ya yi kun ba shi sai zo hawa Allah ku kada muke girki ne a gidan nan ka yanzu nan wani ya tafiya ba kar ku cinye mu da Allah Allah ya hana ka wa amma sa'ila talatan har mai bara ko tsawa ban yadda ka masa ba in ji Allah sannan Allah ya ce, Ƙaunin ma'arufun wa magafiratun khairun min sadakatin ya ta'uha azali. Mai bara ya zo ya allazi wahidun din nan, ka ce Allah ya ba ka haƙuri bawan Allah, ka yi haƙuri Allah ya ba ka a gaba Allah ba ka Allah ya yi haƙuri da Allah, ka gaya masa kyakkyawan magana in ji Allah, ƙaunin ma'arufun wa magafiratun da nema masa gafara Allah duk dan mala sai hakuri Allah duk dan mala to magbiratun kenan an Allah yace khairu ya fi alkhairi akan khairu min sadaqati ya fi ka baki sadakan yadba'uha azan cutarwa ya biyo baya ku kuna nan kaman kiyashi kuna nan kaman wato korkota kuna bin mutane zallaka shi a'a Allah ya ce to gwanda baka bashi baka gaya mar magana mai daɗi ya ce Allah ya ce ha ko kana so in mai da kai matsayin ka ya koma matsayin ka ko Allah bai da iko ne mai baran nan Allah yana da iko ya mai da shi shine wannan mai bayarwa shi yafi sauki a wurin Allah to wannan utullin masu ƙattin cikkunan nan sun koshi ne shi yasa suke cewa hana ba amma Allah zai mana magani su maulana shek taru su bauchi suna nan su suke tokare da duniyar nan duk wani motsi da ka sani duk wani motsi su ne yau irin yadda kake jin shehu yana cewa wa in tahishal aqab fi kulli mashhadin fi mashhadi aini zati gustul marakiza wallahi su ne aqab ne wa in da ko menene sha'ani na alitta su suke wato su ne protocol kar ka dauka kuma Allah ya gajiya ne a haka ya faɗa ma haka ya faɗa a harshen manzon su annabi Allah ta yana da wasu bayi bihim tum tum darun bihim turzaqun kai ina da wasu bayi da su ake muku ruwan sama da su ake ba ku arziki bayi bayi in ji Allah kai bihim tuhuyun ma yace da su ake raya kuma a hadisi kai jahili ne baka karanta shi ba ka zo mu ga mu nuna ma gure kawai saboda haka dai a takaice ciyarwa muhimmin abu ne a bayan ƙasa Allah yana so yana son masu ciyarwa aha والله من كمال رأفته بالمسكين أنزل نفسه محل المسكين الله يا أجي كانت كمان مطعي شين مسكين هنا تيو عباشي باشي العالين كباب مسكيني shi ne ka ba wa Allah ne ba ka da iko ka jefa loma daga nan duniya ka tafi lahira inda za a biya ka ba ka da iko kana miƙa miskini ka ba Allah ne Allah da kansa yake karba shi ya faɗa wa ya khudu sadaqat shi yake karban sadaka in an bayar jalla jalalu warada fil hadisi ya zo a cikin hadisi as-sahih ingatacce أن الرسول صلى الله عليه وسلم للي النبي من زم الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول ينا سوى إن الله يوقف الإنسان بين يديه يوم القيامة الله زي أيدا باوان سمتم كفنسا رانا القيامة ويقول يا عبدي سيتي يا كي باوانا مرضت فلم تعدني الله نيكي زي جاء باوا هذا نايرش الله فيها بكجيك جيشيني بقى babbar magana Allah ne yake magana ba na yi rashin lafiya ba ka je ka gaishe ni ba in ka gada baka bari yadda kake so duka annabi ne fara in ka ce a wannan kuma wannan irin magana kamar hakika eh hakikan ne haza sirrun kabirun shi Ibrahim da kansa yace kai wannan fasiri ne babba Allah ya ce na yi rashin lafiya ba ka zo ka duba ni ba ya abidi istat'amtuka falam tut'imni ya kai bawa na na ne ka bani abinci ka ki ka bani ya abdi ya kai bawa na istasqaituka falam tasqini na ne ka bani ruwa ka ki ka bani kala kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin a gaban Allah ba ranar tashi a kiyama za haka sai ya Allah ya sani gaishe ka je duba duba kawai baka da lafiya kana matsayin Allah ubangijin halittu da za ka yi rashin lafiya ba balle haɗa jiya duba ka kala sai Allah ya ce wa bawan nasa marida abdi fulanu bawa na wani yayi rashin lafiya walau uttahu da dai ka je ka gaishe shi lawajatani lawajatani indahu a wata riwaya anan kuma lawajatta zalika indi da ka samu abin nema duka abuna a wani hadisi cewa Allah ya ma duk wanda ka in ka je gaida mara lafiya Allah yana nan a gadon marar lafiya za ka tadda Allah a wurin in ka gada maka ce na faɗi ko hadisi ne to gaje kuma yana zarshi ga can kuma a gadon mara lafiya duk san daga shi wurin mara lafiya Allah ce za ka tadda ni a gadon mara lafiya ba kan gadon ba kawai ni na ce za ka tadda ni a gadon mara lafiya wato wani abu ne fana'i ne wadda ba za ka gane ba kai wadda ba ka san harakan ba fana'i ne fana'i ne yanzu kai ba ka san in an baka wasu zikirai da aura dai za ka yi ta yi ta yi ta yi har ka kare ba ko ba ga wani za ka yi ta yi har ka kare tas za ka kare ka zama babu mummuna da abin da ake ba za ka kare tas a neme ka arza bat bat fata fata to shine karatun ne wannan inda baka baka san wancan din ba ba ka gane me ake nufi ba ga ita ya faɗa ai yana cewa babu abin da bawa na zai matsayi da shi kamar farille wala yazalu abdi يتقرب يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها baraka gushe ba kana kusantar Allah da nazil filin alkhairi Allah ya ce sai na zama ganinka na zama jinka na zama hannunka na zama kafanka shi ma ka faɗi abin da ka dama Allah annabi ne yake Allah ne ya faɗa hadithul qudsi ne ma to shi ne wancan abu da shehu Ibrahim ya zo mana shi dan dai baka same shi ba ko baraka taba bauta Allah shi kadai baka da shi da komai ba ko zaka mutu ko zaka mutu da kai taka bauta Allah shi kadai baka da shi wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an inna afdai akan baka sai ka hada shi da wani abu dole ko da mutum ne sai ka bauta Allah tare da wani mutum kana yi don su gani ka san Allah ina ruwanka da wani hadda za ka kalle shi wai kana yin bautan wai ya kani shi ma kana yi yau karatu ku ya kudi wani iri wani iri ne ko ya ce to a da ka je ka gaishe shi da ka tadda ni abu qala kaifa utimuka ya rab ya rabbi wa anta rabbul alamin qala istat'amaka abdi fulan ai wane bawa na wane ya zo har gida ya roke ka abinci walau at'amtahu da ka bashi abincin nan lawajatta zalika indi yau da ka tadda abu a wurina da na ajiye ma ka tadda abu yace kai fa usqika ya rab ya zan yi shayar da kai bayan kai ne ubangiji qala istasqaka abdi fulan wane cikin bayina ya zo ya nemi ka bashi ruwa wata kila kana jan ruwa ne da zuganka ko kuma a ruwa ne dai kana sha dai yake don Allah san mini mai sai ka ji to ranar lahira Allah zai tsaye da kai yace ma da ka bashi da ka tadda abu yau a wurina ai wanda aka tsayar ana tsaye shi kan kasan dai aiki ya kawo walau saqaitahu da ka shayar da shi la wajadta zalika indi da ka tadda wannan a gurina anzur cewa yace kai duba dan Allah ila hada miskin alhaqir izuwa ga wannan miskini wulakantacce alwaqifi bi babi baitika wanda yake tsaye a kofar gidanka ya tulubu minka as-sadaqa yana neman sadaka a gare ka wa gadan sai hasib gobe Allah zai mai hisabi a kansa miskinin da ya zo bara a kofar gidanta gobe lahira Allah zai muku hisabi da shi in baka ba shi ba muddin kana da shi dama kayan ka ne dauki ka bashi ba naka bane dama na Allah ne kuma ya baka ne don ka bashi ko ba kai fada Qur'ani bane ka na wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fihi ku ciyar daga abin da na sa ku kalifofi na ne wurin ciyarwa ina za ka ga Allah gari ya ɗauka ka karɓa a hannunsa a ya kallafa bayansa shi ne fana'in malam in baka zan fana'i ga wannan shi ne lokacin da kake bada Allah ne ke badawa kayansa ne ba na kamar jalla jalalu والقرض أكثر ثوابا من الهبة شي شي باشي يا دي ولادا daga kyauta bashi ya fi yawan lada a wurin Allah daga kyauta an fahimci abin ko mutum ne ya zo ya roƙe kai ka bashi ya ce don ka san mini ko ka bani sai ka bashi za a baka lada ko goma ko ɗari bakwai ko miliyan biyu ko haka to wannan kuma yazo wani da Allah ya taimake da bashi ko adadin kuɗi da ka ba wancan kyautar ne ka bashi bashi to mai wanda ka ba bashi da zai dama shi din fa to ya ka ci samun lada in ji manzon Allah hadisi ne ko kai da kake ake neman bashi ba ka bayarwa kaji wani ya dauki kaman wanda ka bayar din ya bayar kyauta kai kuma ka bayar bashi za a dawo ma da shi a duniyar ma sai ka je ka sarda shi a lahira kuma sama da ladan wanda ya bada kyauta Allah yana son mu fa jama'a الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسريت به وجد مكتوبا على باب الجنة daren da aka Isra'il da manzo Allah sai ya taras a rubuce a kofar aljanna me ne yake rubuce as-sadaqatu bi ashri amsalha na yanke cewa sadaka in ka bayar zan baka goma ne daya zan baka goma ne wal qardu bi thamaniyata ashara in ka bawa wani bashi kuma bashin naira in ka ba in an ba in ka bawa wancan kyautar naira a baka goma lada in ka bawa wancan bashin naira a baka a biya ka da wato lada goma sha takwas an ji maganan da kyau goma sha takwas za a biya ka da shi wancan kuma goma ya zama da daban ne biyu ne kuma a ƙofan aljanna annabi ce ya ga hakan yake rubuce kaga kankar ke faƙala li jibril sai annabi ce ya gaya jibril ajaban sai ce kai mamaki as-sadaqatu yutiha insanun liwajhi llahi ita sadaka mutum yana bada ita ne fa saboda zatin Allah wala yartaj wala tartaji ilayhi ba za ta dawo masa ba in ya bayar ba za a dawo mar da shi ba a nan duniya kam wal qardu yarji'u ilaihi amma bashi in ya bayar zai dawo masa wa yakunu akthara sawaban kuma ya zama ya fi yawan lada annabi yana mamaki yace mamaki qala lahu sai ce na'am kwarai da gaskiya ka ne al insan rubbama yatasaddaqu alaihi wa huwa laysa bihajatin shi dan adam da yawa zai ba wa mutum sadaka amma mutum ba ma yana da bukatar abun bari ya dauka ya bashi baka sani ba kawai cewa ne ya dauki abu ya ce kaiwa ne sadaka kila bai da ma bukatar abu ko baya faruwa baka ce mai ya baka ba haka kawai ya aika ma ku kaiwa ne abinci wataƙila sun ci har ya ishe su a gidansu ba ko yaya yakan faru walakin alqardu amma shi bashi la yatlubu shakhsun ba mutum bai neman sa illa idza kana mumtajan sai in yana da bukata duk wanda kaje kaga ya je neman bashi to yana bukata matsuwaye to Allah kuma ya fi so lokacin in ka bayar a cikin ga wanda ya matsu to shi da zai dinka kaga ga lada goma sha takwas ga kuma la'ada a mayar ma da abin da ka bayar wancan kuma ka ba shi kyauta a mayar ma da goma wancan kuma sha takwas da kuma a dawo ma da kuɗi gobe ma in ka sake ba da su su haifo ma in ba shi ne su haifo ma wasu sha takwas su dawo kuma an fahimta ku Allah ke nan. man istaqraba man istaqraba la yastaqridu illa li hajatin wanda duk yana mai bashi baya neman bashin nan sai in yana da bukata ne falihada kana jazaa'ul qard saboda haka shi Ibrahim ce sakamakon shi bashi aksaru inda Allah shi yafi yawa a wurin Allah min jazaa'i sadaqa daga sakamakon wanda ya bada sadaqa wa hadhihi al-umma wannan al'umma nazalat fihim ya sauka akanta a Qur'ani da aka saukar mata man ja'a bil hasanati wanda duk yazo da kyakkyawa daya falahu ashru amsalha za a bashi goma kutun kucin kyakkyawar kwaya da qala rasul sallallahu alaihi wasallam da Allah ta sallame ce ya rabbi yayin da Allah ya saukar da wannan sai annabi ya ce ya rabbi zidi ummati Allah ƙara wa al'ummata saboda yin tausayin sa gare mu yana faɗin haka fa nazalat ayatu sadaqa sai aka saukar da ayar sadaqa ta ati gadan insha Allah za ta zo gobe in Allah ya kai mu ka san me yasa shehu ya faɗi haka shehu tafsiri yayi a ramadana aka fara tafsiri da aka gama sai aka zarce sanda aka yi kwana 60 yayi yana tafsiri kowanne zama izu ɗaya ne ake yi to a izun gaba ne magana yake ya sa ce tafi gadan zai zo gobe ka san tafsirin da shehu yayi ne yana zaune yana yin sa shi aka nade aka tafi bayan yayi wafati aka dawo da shi aka juye shi a littafi ya zama mujalladi shida yanzu kwaya ɗaya ne anan saura saura mana biyar a gaban mu dan da muke bin wannan mun gaba shi za mu shiga wani har kwaya shida su kare kuma a kwana 60 yayi shi kaf ka zo kai ka magana baka gama bayanin abin da yayi ba radiyallahu anhu abdul zaki so ayan da yace za ta zo gobe din masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil ita ce aya ta zuna bayani a bada daya ya zama 700 wanda zai zo insha Allah ko zuwa baɗi dai in muna da rai za mu iso za mu ji menene juz'un bi sab'i mi'atin yanki zaka yi a baka 700 fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam yace ya rabbi zid ummati ya Allah ka kara al'ummata fa nazalat bayan fa an faɗi 700 din yace Allah dai ka kara al'ummata fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayan da muke fassara kuma sai Allah sauko da ita man dal man dal ladhi yuridu Allah qardan hasanan wai zai ba Allah bashi mai kyau fa yudaifuhu lahu sai ya ninka abun gare shi abin da ya bayar din abu afan kasiratan ninki mai yawa kaga sama da 700 kenan wane 700 kenan ninki mai yawa ila aktara min 700 zuwa sama da 700 din qala rasul sallallahu alaihi wasallam yake ya rabbi zil ummati har yanzu ya annabi yadda yake son mu na kabila yace Allah tarawa al'umma ta fa nazalat sai Allah ya saukar da inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi to daga nan fa in ka bayar ɗari bakwai ɗin nan kaza kaza aka je har miliyan biyun nan aka wuce wannan geji sai a jarrabe ka a ɗaura ma asara a ɗaura ma mutuwan ƴaƴa a ɗaura ma bala'o a iri iri in ka haye ba ka riƙa faɗin maganganu wa Allah ba to daga nan sai a kai ka ai promoting naka sai a dawo inna ma yuwaffa sabiruna iyaka waɗanda suke haƙuri da jarraboyi na ina ba su lada ne a jirahun ladan su ga yin sabin ba tare da kirgawa ba tultulawa kawai za a yi فقال رضيت بالله ربا انا saukar da ayan nan nabi na yarda da Allah a matsayin ubangiji yayi mini komai farabiyal mustafa sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya yarda ya nuna ya isa wallahu ya qabidu to Allah yana tanda wa wasu ya hana su ka buga ka buga ka yi wannan sana'a ya iya ba da wuta ka canja wata ka ɗauka taurarin da a wancan suke ba a wannan ba ka je ya kullita ka canja ka koma wancan ya yi wani zai sana'a ɗari daban-daban kuɗin ba su samu ba har kan zai furfura bai kuɗi ba haka Allah ya halitta ya yi shi ya ƙabitu Allah ya damƙe a duniya yamsiku rizqa amman yasha'u Allah yana rike arziki ya hana ga wanda ya so ibtila'an don ya jarrabe shi malan an hana ka kudin an jarrabe ka ne amma jarrabawan tashi akan na baka kudi wa yabsudu Allah yana shumfudawa wani wallahi wani za a bashi kudi har ya kai matsayin da babbar mota irin manyan nan ta je ta ɓaci sai a ce a ɗan barta za a dawo kanta in an tafi sai ya manta ma da yana da ita motar miliyoyi miliyon arba'in da misali za ka ji motar amma sai za a dawo sai ce su ɗan bari a barta ha ka je ka samu mota ta yi shekaru tana kan hanya hatta koɗe ta abin nan saboda tsabar abin da yawa ne ba abin da zai taɓa tattalin arzikin ta don ta tsaya ta daina jigilan da take yi yanzu su kenan wallahi wani ko calculator bai sai buga yawan kudin sa ba sun fi karfin calculator Allah ya ba shi yana yadda ga dama ma wa ya fusudu ke yuwasi'uhu liman yasha yana yalwata arzikin ga wanda ya ga dama haka ya faɗa a nan ƙasa ƙasa fa amma fa amma insanu idza mabtalahu rabbuhu rabbuhu menene fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman shi da adam Allah ce amma dan adam idan Allah ya jarrabe shi kai kudin fa jarrabawa ce amma lisan idan mutum lahu qadara eh ha amma fa amma lisan idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu ka jarrabawa ne fa ya girmama shi ya jarrabe shi sai ya girmama shi wani amahu ya bashi ni'ima arziki ya shimfudu komai ya taba kiliya fa yaqulu rabbi akraman sai ce kai Allah ya karrama ni wa amma idan mutalik amma da ya jarrabe shi wa qadar alai rizqu ya jam'i arziki a gare shi ya dan ba ba da yawa ba kunci dai kawai kai kam fa yaqulu rabbi ahanan sai ce kai Allah ya wulakanta ni to malamai arifai suka ce kullum jarrabawan rashi an fi cinta akan jarrabawan samu duka jarrabawan duka fa amma idan fammalin sanu idan mafitare yake na arzikin fa na talaucin ma yake wa amma idan mabtala duka jarrabawa ne ha to Allah daura ma talauci da wallahi fara babu dole ne zaka yaƙuri koya mafi yawa wanda Allah daura talauci wallahi suna ci amma wanda Allah ba arziki abbawa ai lokacin ne ma zai bude haraka malam da talaucin ta kai mai kanta baya yin kaza baya yin kaza sabon da baya yi wallahi Allah ba shi kudi sai komai daga yana da daki a wani gari inda ake da kawai zai zaga a garin suka yana tsoro kada gari zai je wani gari sai je haraka baya yin kaza sai ga ya fara saboda ya samu arziki amma albishirinka duk abin da kaga Allah ya baka wallahi ka gode Allah shine daidai Allah bai taba yin ba daidai ba in ya baka talauci rungumi talaucin da hannu fudu fudu ba dubbiyu ba ma kana mutuwa ana sa ka kabari kika ga ashe mafarki ne ba gaskiya bane an gane haka annabi ce annasu niyamun idza matun tabahu mutane bacci suke yi ba sa farkawa sai sun mutu jiya kai idza matu in sun mutu in tabahu sai su farka duk rayuwar da kake ciki in ka in ka shiga kabari za ka farka ai kaga ashe ƙarya ce in arzikin ne ma in ka je kabari za ka ƙarya ne in baka samu arzikin lahira ba ƙarya ce ashe kawai kake kai in kuma an baka arzikin in kai sa'a kaɗan ne amma ka sarrafa ta yadda Allah yake so dama kayansa ne aka nema ka bada da wakili ne kai nashi na ciyarwan shi kenan sai ka je in ka bayar amma nan ma don Allah nan kuma akwai sharuda talauci bai da wani sharadi malam in Allah ya baka shi ka hakura kawai shi kenan gobe kiyama annabi ya ce tare da shi za ku shiga aljanna yi yace zan shiga tare da talakawa talakawan muminai haka za mu shiga aljanna su da yan rakiya na yace ma za su talakawa sai sun je wani matsayin da masu kuɗi sai an yi shekara ɗari biyar irin na lahira kafin su so matsayi shi yasa ma yake cewa lauta alamuna indakum min Allah la ahabbtum an tazdadu faqatan wa haja in ji sai na rasulullahi da kun san me kuke da shi a wurin Allah ku talakawa da kun roƙi Allah ya ƙara muku talaucin da bukatu su ibiya kuma eh la ahabbtum an tazdadu faqatan wa haja wato bukatar in ka roƙa ka ita biya in ka je lahira sai sai kaga an baka abin da ka roƙa bai biyan ba a lahira wallahi a duniya a lahira annabi yace ba mai yin da na sani a aljanna yayi da na sani sai wanda yayi ro masu addu'a wanda aka wanda aka ajiye wa addu'o'in su a lahira ba a karba ba in sun je sai Allah nayi da na sani dukkan addu'an da nayi a rayuwata ma da baka karba ba ka ajiye ni in dai haka ajiyewa yake nawa aka ba shi arzikin ya halaka shi ya je fatuwa biya jibahu wa junubu wa zuhuruhu hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun kowa yake ba da haƙƙin dukiyar ne wala ta ji an garkame ka akan hanya kana ji kowane kwandala sai ka faɗi yadda ka same shi sai ka faɗi yadda ka kashe shi aiki ya samu Allah ya manar mai sauki barkan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imtihanan ana ba da arzikin nema don jarrabawa wa ilaihi turja'un izuwa gare shi za ku koma gaba ɗayan ku da ku da dukiyar duka fil akhirati a lahira fil ba'th ta hanyar za a tashe ku da ku da arziki duka za ku tsare ku koma wurin Allah Allah ubangiji ya taimake mu wato arziki jama'a bari in mana dauraya a cikin rabin ko minti in Allah zai ba mu shi ya zama hidima ga manzon Allah madalla da shi ya zo da gudu amma in ba za mu yi hidima wa addini da ma'aiki ba da shi ba mu da bukatar Allah karka ba mu shi ba ma so ni dai ba na so kai ya ba ka kana so in dai zai ba mu arzikin da ba za yi wa annabi Muhammad hidima ba da zai zama hidima ga addini ba da zai zama maka karfin kafa gobe kiyama annabi ya kame da shi katon mesa ya nannaɗu a jikinka mai kafo wasu kasusuwa kamar ƙaho haka ya makalkale a kudu kukinka ya rika kaftara ma tara kana cikin jahannama in ji annabi in kai ihu ya ce ana kanzu ana malo ni ne abin da kai ta koya a bankunan nan kaɗi ka ba da haƙƙin Allah ni ne ni ne wallahi ba ma bukata wannan arziki wanda zai zama mana haka a lahira ka suka nesa duniya za mu tafi da shi lahira kuma ya gaba da mu Allah kiyaye Allah muna roƙonka ba wa marasa lafiyar mu lafiya da suka faɗi su masu lafiya Allah ka ba mu daman sarrafa ta wurin yi ma biyayya masu harkar kasuwa cikin mu Allah ta albarka kasuwancin su masu kiwo Allah ta albarka kiwon su kowa bukatar tana alkai Allah ya biya masa barkar shi Ibrahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين